بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مصورم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin a yau ma insha Allahu za mu ci gaba daga wannan littafin wanda imam malik ya tattara wanda imamun nawawi ya tattara hadisai waɗanda suka zo a babuka daban-daban za mu tashi daga hadisin mirdas al-aslami na'am
وعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال an karɓo daga mirdas al-aslami Allah ya yarda da shi yana cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa يذهب الصالحون الأول فالأول
managartan mutane za su dinga tafiya suna karewa Allah yana ɗaukar ransu ɗaya bayan ɗaya ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله
bayan nan sai yuyuyu su ragu kamar dusar sha'ir ko kuma dusar ah, dabino la yubalihim Allah bala kwata kwata Allah ba zai sa musu wata damuwa ba ma'ana ba su damu da abin da yake faruwa mara kyau ba ba su kuma damu su aikata abu mai kyau ba رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه an karɓo daga rifa'a ɗan rafi a zuraƙi Allah ya yarda da shi yana cewa قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون أهل بدر فيكم Jibrilu ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa da annabi yaya kuke kallon waɗanda suka halarci yakin badar daga cikinku قال من أفضل المسلمين Na'am.
أو كلمة نحوها sai ah, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin waɗanda suka fi kowa a cikin musulmai na'am
قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة saboda haka sai mala'ika jibrilu yake cewa haka mu ma muke kallon waɗanda suka halarci yakin badar daga cikin mala'iku رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال na'am
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga abdullahi dan umar allah ya yarda da shi yake cewa manzo allah tsira da abinci allah su tabbata a gare shi ya ce
إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم idan allah maɗaukacin sarki ya sauko da azaba ga wasu mutane to azabar za ta samu waɗanda suke cikinsu sannan kuma sai a tashe su akan ayyukansu Mut- mana kowa za a tashe shi akan aikinsa saboda haka waɗanda suke ba mutanen banza ba allah ba zai tashe su akan aikin banza ba متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن جابر رضي الله عنه قال An karɓo daga Jabir Allah ya yarda da shi yana cewa كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخطبة na فلما وضع المنبر سمعنا سمعنا للجذع مثل صوت العشار
na yake cewa akwai wani kututturan dabino ji Jabir Allah ya ƙara masa yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa a kan shi idan zai yi hudu ba. Lokacin da aka yi wa Annabi mumbari sai muka ji wannan kututturan dabinon yana yin wata ƙara irin ƙarar raƙuma
حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه bai gushe ba yana wannan karar har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko daga mumbari ya ɗora hannunsa akan wannan kututturan dabinan sannan kututturan dabinan ya daina ƙara.
وفي رواية فوضع يده عليه فسكن Na'am.
وفي رواية فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب يقض فصاحت النخلة التي كان يخطب ع- عندها حتى كادت أن تنشق jabir yake cewa lokacin da ranar juma'a ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan sabon mumbarin da aka yi masa sai kawai dabinan nan ta fara ƙara saboda da'a kanta yake yin hudu ba har sai da ta kusa ta tsage
وفي رواية فصاحت صياح الصبي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه yake cewa a wata ruwayar kawai sai ta dinga ƙara irin ƙarar da yaro yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko har ya kama ta ya rungume ta
فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت sai ta dinga yin shashika irin shashikan yaron da aka da ake ƙoƙarin sa shi ya yi shiru حتى استقرت قال فبكت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر haka ta ci gaba da shashika har dai ta tabbata ta daina shashika annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta yi shiru ne saboda haka jabir yake cewa ta yi kuka ne saboda abin da take ji na ambatan Allah ma'ana ba ta so wannan abin da take ji na ambatan Allah ya rabu da ita رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu sa'alaba al-khushani wato jursum bin nashir daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضي- تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها Allah maɗaukakin sarki ya farlanta farallai saboda haka kada ku laƙanta su. Allah maɗaukakin sarki ya sanya iyakoki saboda haka kada ku ƙetara su. Allah maɗaukakin sarki ya harrama wasu abubuwa ya hana aikata su saboda haka kada ku keta iyakarsu.
وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها Allah maɗaukakin sarki ya yi shiru game da wasu abubuwa saboda ya tausasa muku ba wai don ya manta ba kada ku yi bincike game da su.
حديث حسن رواه الدار قطني
Hadisi ne mai kyau dara kutsini ya rawaito shi da kuma waninsa.
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد Abdullahi ɗan Abi Aufa yake cewa mun yi yaƙi guda bakwai tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam muna cin fara.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ba a cizon mumini a rami ɗaya sau biyu.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعنه رضي الله عنه قال an rawaito daga shi ah, abdullahi ibn Ad- daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم mutum uku allah ba zai yi zance da su ba ranar alkiyama allah ba zai kallo na rahama zuwa gare su ba allah maɗaukakin sarki ba zai tsarkake su ba kuma suna da wata azaba mai raɗaɗi رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل mutumin da yake ah, da wani ruwa da ya rage daga bukatarsa a cikin daji ɗan tafarki ya tambaye shi amma ya hana shi
ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك da kuma mutumin da ya siyarwa da wani wata haja bayan sallar la'asar ya rantse da Allah ya ce ya saye ta ne kaza da kaza alhali kuma ƙarya yake shi kuma wancan mai sayan ya gaskata shi akan haka ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا da kuma mutumin da ya yi mubaya'a ga wani ah, shugaba amma ba don wani abu ya masa mubaya'a ba illa kawai saboda duniya
فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي idan ya bashi to sai ya cika alkawarin da ya yi in kuma bai bashi ba sai ya ƙi cikawa متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu huraira allah yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce بين النفختين أربعون tsakanin busa guda biyu akwai arba'in قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما sai suka ce ya abu huraira kwana arba'in قال أبيت sun ce na ƙi na faɗa قالوا أربعون سنة suka ce shekara arba'in قال أبيت ya ce na ƙi na faɗa قالوا أربعون شهرا suka ce ya kai abu huraira kana nufin wata arba'in قال أبيت sai ya ce na ƙi na faɗa ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذن إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق
na'am yake cewa duk wani abu da yake jikin ɗan adam zai yi rugu-rugu kawai sai wani ƙashi a bayansa daga shi ne allah maɗaukakin sarki zai tsurtar da halittu
ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل sai allah maɗaukakin sarki ya saukar da ruwa daga sama saboda haka mutane sai su dinga yin toho kamar yadda eh, abubuwan da suke cikin ƙasa irin su makani da dankali suke tohowa متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga shi abu huraira allah ya yarda da shi yake cewa
بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة
yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a wani ah, wurin zama yana ba wa mutane labarai suna tattaunawa sai wani balaraban ƙauye ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya ce masa yaushe za a yi tashin alkiyama فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da maganarsa bai ba shi amsa ba فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال sai wasu daga cikin mutane suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya ji abin da ya faɗa amma baya son magana ne وقال بعضهم بل لم يسمع
wasu sai suka ce a bai ji abin da ya faɗa ba حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama maganarsa sai ya waiwaiwa ya ce ina wanda yake tambaya game da ranar alkiyama قال ها أنا يا رسول الله sai ya ce ya manzan Allah gani nan قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ya ce duk lokacin da aka tozarta amana to ka jira tashin alkiyama قال كيف إضاعتها ya ce ta yaya za a tozarta amana قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة idan aka danganta al'amura zuwa waɗanda ba su cancanta ba to ku jira tashin alkiyama Ku Rawahu jira al-Bukh- tashin alkiyama رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an rawaito daga shi dai abu hurairan daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa
يصلون لكم na'am.
فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم
annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan hadisin yana siffanta yanayin shugabanni da za su zo a ƙarshen zamani annabi yake cewa za su yi sallah gare ku ma'ana za su yi muku limancin sallah in sun yi daidai a sallar tasu to ku da su duka za ku samu lada idan kuma sun yi kuskure to ku za ku samu lada su kuma zunubi yana kansu رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت, أخرجت للناس قال خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام an rawaito daga shi abu huraira allah ya da shi yake cewa ah, ku ne mafificiyar al'umma wacce aka fitar ga mutane sai yake cewa fiyayyun mutane su ne waɗanda za a zo da su cikin sarƙoƙi a wuyayensu har su shiga cikin musulunci
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an rawaito daga abu huraira allah ya da shi yake cewa manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل Allah maɗaukakin sarki yana mamakin mutanen da za su shiga aljanna a cikin sarƙoƙi mana za a zo da su an ribato su an ɗaɗɗaure su kuma sai su shiga aljanna saboda sun musulunta suna cikin ɗauri
رواهما البخاري Bukhari ne ya rawaito wannan hadisin da wanda yake kafin shi وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an rawaito daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce أحب البلاد إلى الله مساجدها mafi soyuwar garuruwa a wajen Allah su ne masallatanta وأبغض البلاد إلى الله أسواقها wuraren da Allah ya faki a cikin garuruwa su ne kasuwanni رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن سلمان الفارسي رضي الله عن- عنه من قوله قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق an ولا- karɓo daga Salman al-Farisi yake cewa kada ka kasance farkon wanda zai shiga kasuwa
ولا آخر من يخرج منها kada kuma ka zama na ƙarshen wanda zai fita daga cikinta فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته saboda ita ce gurin fafatawar shedan gurin da shedan yake yin yaƙi kuma a nan yake kafa tutarsa
رواه مسلم muslim ne ya rawaito ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان قال barkani ya rawaito a cikin sahihinsa daga salman ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم zala tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce لا تكونن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها kada ka kasance farkon wanda zai shiga kasuwa ko ƙarshen wanda zai fito daga cikinta فيها باب الشيطان وفرق saboda a nan shaidan ya yi kwai kuma ya kyankyashe 'yan tsaki وعن عاصم الأهول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال an karɓo daga hasimul ahwal daga abdullahi dan sarjis allah yarda da shi ya ce
قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غفر الله لك ya ce na ce da manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya manzon allah allah ya gafarta maka قال ولك sai ya manzon allah ya ce eh kai ma allah ya gafarta maka قال عاصم فقلت له استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم sai Asim yake cewa da Abdullahi dan Sarkis kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema maka gafara قال نعم ولك yace eh Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema min gafara kai ma ya nema maka ثم تلا هذه الآية na'am واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات bayan nan sai Abdullahi dan Sarkis ya karanta wannan ayar da Allah maɗaukakin sarki yake cewa kuma ka nemi gafarar zunubanka da kuma muminai maza da kuma muminai mata su ma ka nema musu gafara haka shi abdullahi dan sarjis ya karanta wannan aya na رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال an karɓo daga abu mas'udin al'ansari Allah ya da shi yana cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت yana daga cikin abubuwan da mutane suka riska daga zancen annabta ta farko idan baka ji kunya ba to ka aikata abin da ka so
رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال an karɓo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi yana cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء farkon abin da za a fara yi wa mutane hukunci ranar alkiyama to zai kasance a cikin jina ne.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت An karɓo daga Aisha Allah ya yarda da ita tana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم an halicci mala'iku daga haske an halicci aljanu daga wuta sannan kuma an halicci annabi Adamu daga abin da aka siffanta muku wato yumɓu.
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito.
وعنها رضي الله عنها قالت An karɓo daga ita na na Aisha Allah ya rada ita take cewa كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن Nabi'un Annabi sallallahu alaihi wa sallam sun kasance Alƙur'ani.
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito.
وعنها رضي الله عنها قالت An karɓo daga Nana Aisha Allah ya rada ita tana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه duk wanda ya so haɗuwa da Allah to Allah zai so haɗuwa da shi.
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه Duk wanda ya ƙi haɗuwa da Allah Allah zai ƙi haɗuwa da shi.
فقلت يا رسول الله Sai na ce ya manzan Allah أكراهية الموت kana nufin mutum ya ji baya son mutuwa فكلنا نكره الموت saboda mu duka ba ba ma son mutuwa.
قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله و- ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه Sai yake cewa ya Aisha ba haka nake nufi ba. Abin da ake nufi shine mumini idan aka yi masa bushara da rahamar Allah da kuma yardarsa da aljannarsa zai ji yana son haɗuwa da Allah saboda haka sai Allah ya so haɗuwa da shi.
وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه Shi kuma kafiri duk lokacin da aka yi masa bushara da azabar Allah da kuma fushinsa to zai ƙi haɗuwa da Allah saboda haka Allah ma sai ƙi haɗuwa da shi.
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito.
وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت An karɓo daga uwar muminai Safiya ‘yan huyai Allah ya rere ita take cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلة Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafi sai na tafi ziyararsa da daddare.
فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني Take cewa sai na je na ziyarce shi da daddare muka ɗan tattauna muka yi magana sai ya tashi eh, saboda sai na tashi saboda na koma shi ma sai ya tashi domin ya raka ni.
فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا yake cewa sai wasu mutane guda biyu daga cikin mutanen madina suka wuce mu lokacin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ƙara sauri فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي yake cewa sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace musu ku saurara ku dakata wannan da kuke gani safiya ce a huyai
فقال سبحان الله يا رسول الله sai suka ce sarki ya tabbata ga Allah ya manzan Allah ai ba za mu yi maka wani zato mara kyau ba فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai shedan yana yawo a jikin dan adam kamar yadda jini yake yawo وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi yasa nake jin tsoron kada shedan ya jefa muku wani sharri a cikin zuciyarku متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال an karbo daga Abbas dan Abdul Muttalib Allah ya yarda da shi ya ce شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين na je yakin Hunain tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam
فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه yake cewa ah, ni da ah, Abu Sufyan sai muka lazimci Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba mu rabu da shi ba ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kan wata alfadarar safara
فلما التقى المسلمون والمشركون ولا المسلمون مدبرين lokacin da musulmai da mushrikai suka haɗu kawai sai musulmai suka juya suka ba da baya فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hau alfadararsa ya dinga gudu da ita yana fuskantar kafirai وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع yake cewa ni kuma sai na riƙe linzamin alfadara annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba na so ta yi sauri da yawa وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم shi kuma abu sufyan yana riƙe da abin hawa annabi sallallahu alaihi wasallam
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kai abbas kirawo mun mana ma'abota bishiyar samura wacce aka yi bai'atul ridwan a karkashinta قال العباس وكان رجلا صيتا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة abbas yake cewa sai na ɗaga murya da ƙarfi na ce ina ma'abotan bishiyar samura wacce aka yi ah, mubaya'a a karkashinta dama kuma abbas mutum ne mai sauti فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها
Abbas yake cewa tausayinsu lokacin da na ɗaga sauti na kamar tausayin saniya ne da take yi wa ‘ya'yanta.
فقالوا لبيك يا لبيك فاقتتلوا هم والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار Sai suka ce amsa kiranka amsa kiranka sai suka yi ta faɗa su da kafarai. Sannan kuma sai aka yi kira su ma ga mutanen Madina.
يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج Na'am.
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمطاول عليها إلى قتالهم فقال yake cewa aka kira su ma mutanen madina sannan kuma sai da'awar ta zama ta takaita ga banil harith bin khazraj sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kallo a lokacin yana kan alfadararsa eh, kai ka ce yana kallo yadda suke yin yaƙi ne
فقال حين حمي الوطيس faƙala فقال فقال هذا حين حمي الوطيس
sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan lokacin da abun tuya ya yi zafi kenan ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauki wasu tsakoyi sai ya ceci fuskokin kafarai da su ثم قال إن هزموا ورب محمد ya ce ku karye ku yi rugu-rugu ina rantsuwa da ubangijin muhammadu فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أراه
sai na tafi ina dubawa sai na ga yakin yana nan yadda yake a iya ganina فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما, ز- فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا yake cewa amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana jifansu da waɗannan ah, tsakoyin kawai sai na ga gaba ɗaya ƙarfinsu ya yi rauni kuma na ga al'amuransu duk sun juya da baya رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم za Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce أيها الناس ya ku mutane إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا Allah fa mai kyau ne ingantacce ne baya ansar abu sai abu wanda yake mai kyau
وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين kuma tabbas Allah ya umarci muminai da abin da ya umarci manzanni
فقال تعالى Allah yake cewa يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ya ku manzanni ku ci daga daɗaɗa kuma ku aikata kyawawa
وقال تعالى Allah yana cewa يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku ci daga daɗaɗan abin da muka azurta ku ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum wanda yake futu-futu yana ɗaga hannayensa zuwa sama yana cewa ya ubangiji ya ubangiji alhalin abincinsa haram ne abin shansa haram ne kuma an ciyar da shi da haram to ta yaya za a amsa masa
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an rawaito daga shi abu huraira Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم mutum uku Allah ba zai yi zance da su ba ranar alkiyama Allah ba zai tsarkake su ba Allah ba zai yi kallo irin na rama ba zuwa gare su kuma suna da azaba mai raɗaɗi شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر tsoho mazinaci da sarki maƙaryaci da kuma talaka ne girman kai رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga shi abu huraira Allah ya da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم da Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة da saihan da jaihan da furat da nil dukkansu suna daga cikin ƙoramin aljanna رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال
abu huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa riƙe hannuna sai ya ce خلق الله التربة يوم السبت Allah ya halicci ƙasa turɓaya ranar asabar
وخلق فيها الجبال يوم الأحد sai ya halicci dutsuna a cikinta ranar lahadi وخلق الشجر يوم الاثنين sai ya halarci bishiyoyi a cikin ta ranar litinin وخلق المكروه يوم الثلاثاء sai ya halarci abin ki ranar talata وخلق النور يوم الأربعاء sai ya halicci haske ranar laraba وبث فيها الدواب يوم الخميس sannan kuma ya watsa dabbobi masu tafiya a cikin ta ranar alhamis وخلق آدم صلى الله عليه وسلم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل sai ya halicci annabi adam ranar juma'a bayan la'asar ya sa shi ya zama ƙarshen halittu ya halicce shi a sa'a ta ƙarshe daga yini tsakanin la'asar zuwa dare
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال an karɓo daga khalid dan walid allah ya yarda da shi yana cewa
لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف yake cewa takubba guda tara ne suka karye a hannuna a ranar yakin mota فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية babu wata takobi da ta ragu a hannuna sai wata takobi ne faɗi wacce aka yi ta a yaman رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an karɓo daga amur bin la'as ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران idan mai hukunci ya yi hukunci ya yi iya bakin ƙoƙarinsa kuma ya yi daidai to yana da lada biyu
وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر idan kuma ya yi hukunci ya idan kuma ya yi ƙoƙari wajen gano hukunci amma kuma sai ya kuskure to yana da lada ɗaya متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga Aisha Allah ya yarda da ita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce الحمى من فيح جهنم eh, zazzaɓi yana daga cikin eh, ambaliyar wutar jahannama nishin jahannama zazzaɓi yana daga cikin nishin jahannama فأبردوها بالماء don haka ku yayyafa wa zazzaɓi ruwa ma'ana ku zuba wa mai zazzaɓi ruwa saboda wannan zai iya sawa ya ji sauƙi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga aisha daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce من مات وعليه صوم صام عنه وليه duk wanda ya mutu kuma ana bin sa azumi to makusancinsa sai ya masa azumin a maimakon shi amma wasu malaman suna cewa azumin da ake nufi a nan shine azumin bakance amma idan azumin farilla ne ya bari in dai tun daga lokacin da azumin ya waje ba a kan shi har zuwa lokacin da ya mutu yana cikin rashin lafiya ba zai rama ba amma idan ya zama cewa Ah, ya samu damar da zai rama amma bai rama ba har ya mutu saboda sakaci to nan ma makusancinsa zai iya masa azumi.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito masu mu saboda ƙwarewar lokaci za mu dakata a nan gurin insha Allah ta'ala za mu ci gaba a wasu darussan da su zo nan gaba. Kafin lokacin da za mu ci gaban nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.